أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna nan cikin alfiyat ibn malik kuma za mu muna nan a babin la'an nafiya lil jinsi haka ne ko kuma bayani ya gabata cewa la'an nafiya lil jinsi sunanta nau'i uku ne akan same shi ya zo mudaf kamar misali la ibadata wasnin mahbuba kaga la nafiya jinsi ibadata wasnin sai zama ne sai zama ismula amma anan mabni al fati ko li'annahu murakkab ma'ala kaman tarkibin ahda ashara anan mabni ne al fati afwan ma ai mudaf ne ko eh to yunsabu eh hukumu huwa nasbu ana mishi nasba ne domin ismula kaman munada ne idza kana ismula mudafan aw shabihan bil mudaf fa innahu yunsabu la طالعا جبلا حاضر to sai zanto an mishi nasba tali'an mansubi ne alamar nasban anan mu gane shine samu wadannan wasu sunan guda biyu shine nasba din anan kun gane sannan kuma ismu la ya'ti mufradan anan mufrad ba wai ana nufin mufrad ne wanda yake da musanna ko kuma jam'i ba a'a mufrad ne wanda yake a la mudafun wala shabihan bil mudaf shi ake nufi da mufrad anan mun gane ko shine to idan ismu la ya zanto suna ne mufrad ka misali la rajula la rajula fa innahu yati mabni al fath ko la rajula fiddari saboda in ka ɗauki la da rajula nan an haɗa su ne an kuke su kaman compound noun kaman compound word saboda haka suna haɗe ne a matsayin mene mubni alfat idan ya zama musanna to fa innahu yubna ala man yunsabu bihi sai ka ce la rajulaini shahidani shahidaini afwan ko shahidani shahidan jamil jiddan jamil la rajulaini shahidan to sai ka ce la nafi aljinsi rajulaini ismu la mabniyun alal ya'i li'annahu musanna haka nan ma in jamul muzakkar salim ne shi ma sai kai binayin shi akan ya'un la muslimina mazmumuna kaga muslimina nan an yi bina'in shi alal ya'i li'annahu jan muzakkar salim sannan kuma sai a idan zama jin muannath salim ne kamar la muslimati mu'attabat watan babu muslimati sai zama ismu la mabniyun ala madha mabniyun alal kasri niyabatan anil fati li'annahu jan muannath asali so mun ji ciwon kuma idan ismula a idan ka zo ismula za ka yi tarkibin shi ko da da ladin nan fatihan kana mai yin fataha kamar la haula la quwwata to idan kai ka gina ismula akan fataha to sai ya zanto kuma idan ta maimaitu na biyu kana da rafa'a da hu da nasba da kuma abin nan kana da rafa da nasaba da fata a suna na biyu wannan duk mun ji shi da satin da kamata ko kuma mun ji cewa idan kai kawo na'ati ga sunan la to kana da fuskoki na kana da fuskoki guda uku la rajula zarifa kaga la rajula rajulun inna mabni an al-fati ko to sai kai itba'i zarifa shi ma sai zama mabni an al-fati na'ati ne na la ko kuma la rajula zarifan sai kai nasba to na anan ismu la na'atin anan na isunan la sai ya zama wani sai ya zama mabni ko murab mabni ne ko murab shi ismula eh na'atin la na'atin ismula la rajula zarifan zai zama sai zanto morab morab morab ko tunda an ce zarifan ga nasba nan to saboda haka morab ne amma a halin farko da ka gine shi ka ce da kai mai fataha la rajula zarifa to zarifa sai zama mene sai zama mabni a nan na ati ne na sunan la mabni haka nan kuma laka an ta kula la rajula zarifun zarifun kaga wannan na'atin shi ma morabi ne mun fahimci wannan ko to duk kana ga kana da wannan to yanzu kuma bitin zamu tashi shine malaki cewa wa ghaira ma yali wa ghaila al mufradi la tabni wansibhu aw irfa aqsidi to a wannan baiti na son ya nuna mana idan na'atin ba mufrad bane mufrad na'atin sunan la ya zo mudaf ne ko kuma shabihan bil mudaf to laka fihi wa jahani arraf'u wan nasbu kaga fi hatanil halitaini na atilla yakunu maza a yakunu mu'raban am mabniyan yakunu mu'raban zai zama mu'rabi ne mun fahimci wannan ko na atilla na'atilla ai mufradi ne a cikin da muka yi bako to yanzu na'atilla mun same shi mudaf ne to yanzu muna da muna da menene hukunci na akan sa muna da fuskoki biyu babu ba za ka yi ba za ka yi bina'i ba sai ka ce la rajula sahiba birrin fiha la rajula kaga rajula ismula ko sahiba birrin ai wannan mudaf ne da mudaf ilai ko wannan shine na atilla to anan mansubi ne mu bince nan ko zaka mishi nasba zaka mishi rafa la rajula sahiba birrin fiha ko kace la rajula sahibu birrin fiha mun bince nan kana da fuskoki guda biyu ga na atilla idza kana مضافا او شبيها بالمضاف واذا كان نأت لا نأت اسم لا مفردا فلك فيه الفتح يعني البناء الفتح ولك الرفع ولك النصب ولكن حينما او اذا كان آه نأت اسم لا اذا كان نأت اسم لا مضافا فانه يجوز فيه الرفع والنصب فقط dun bina al-fath shine maliki cewa ibnu maliki cewa wa ghayra ma yali wa ghayra al-mufradi la tabni wansibhu aw irfa'il aw aw irfa'il wa ghayra ma yali wa ghayra al-mufradi la tabni wansibhu aw irfa'il to ka dauko wannan wawu ne sai ka hada shi da la tabni wala tabni kada ka gina gaira mayali wani abin da ke zuwa wa gairin mufradi da kuma mene wani mufradi ma'ana idan ismula ya zama wani mufrad ne wa zalika bi an kana maza bi an kana mudafan aw shabihan bil mudaf to me zaka yi insibuhu kamishi nasaba yani huna mata wajadna smala wata mata wajadna na atasmila mudafan fa innahu yajuzu fihi nasbu la rajula sahiba birrin fiha aw raf aw qasidir raf'a ko kuma ka nufanci raf'a kawai ma'ana ta'ti bihi marfu'an idza lam ta'ti bihi idza ma ta'ti bihi mansuban la rajula sahibu birrin fiha ya fita ko to Allah ya kara fahimtar da mu sai ya ci gaba da cewa kuma ibn malik wal atfu illam tatakarrar lahkuma lahu bimalin nati fi zal lahu bimalin nati zil faslin tama to yanzu kuma zai mana magana ne akan a wannan baiti din idan labata maimaiti ba sai aka yi atafi kamar yaya kamar yadda ka ce la rajula wa mura'atun fiha la rajula ba ga ismila ba sai kai atafi wa mura'a ba kai atafi ba to ismila can ya ce mana kuna da fuskoki nawa ne a na'ati na ya afwan ismula idan ta maimaitu muna da fuskoki na fuska na farko idan aka yi ginanci ismula amma ma- ma tufi idan idan ta maimaita muna da fuskoki na madalla to anan idan aka zo da shi to eh, sai ka yi hukunci ga na'ati shi na'ati kana da fuskoki nawa ne na'atin ismul sunan la uku ne idan kana mufran kana da fuskoki uku la rajula zarifa la rajula zarifan la rajula zarifun haka ne ko to idan aka maimaita atafi yanzu aka yi ba wai na ati ba atafi aka yi la rajula fi la rajula fi dari wa mar'a kaga an yi atafi ko to irin yadda ka halastar da fuskoki guda biyu shi ma ka halastar da shi a wajen adafin shi ne ke cewa wal'atufu illam ta takarar lahkuma lahu bi malin na ati zilfaslin tama wal'atufu kaga idan kai a tafi illam ta takarar la amma idan ba maimaita la ba ta hukum lahu shi ma a tufi ɗin ka mishi hukunci
uku ma da
ai al- alifin din ne wadin ne yani la abinan nun toki ne hukuman ka mishi hukunci ka gani ba alifu tasniya bane hukuman lahu kai mishi hukunci shi ma atub din kai mishi hukunci bima biman tama da irin aka abinda aka danganta shi linnati gana'atillah dhil fasli wanda yake ya rabu da sunan la kenan ma'ana nan idan aka yi faslu tsakankanin la ismula da kuma mini da kuma kabarinta da atafi to shi kenan a can na atula ba ka mushi hukunci da fuskoki guda uku ba to idan aka yi atafi nan sai ka yi mishi hukunci da irin abin da ka danganta ma na atilla amma al-mafsul da shi kenan idan ka tashi sai ka ce la rajula wa mara'atun wa mara'atan wala yajuzu al-bina ala al-fathi amma fa ku lura da kyau fa duk sanda ka ce la rajula wa mara'atun kaga ma'duf ko imra'a wa mara'atan ma'duf ko to anan fa sunan la ai na atiya matub din nan mu'rab ne fa mu gane da inda kai tanwini to ya zama mu'rab amma idan kai mishi ka zo da shi da wasali da ital to fataha ne wannan kamar ka ce la rajula fi dari la rajulun la rajulan kaga in ka ce la rajulan la rajulun to nan mu'rab ne amma in ka ce la rajula fi dari to nan mabni ne a gurin mun gane shi ko inda ka zo da wasu sila guda biyu duk to sunan la ya zama mu da biyu in ko ka zo da shi da wasu lida to yana da matsayin mabni ne wa atila ma hamzat istifhami ma tastahiqu duna listifhami inda ka zo da sigan maganan ka da sigan istifhami ka ce ala ala rajula ka ce ne rajulun ka'imun la rajula ka'imun la rajula ka'imun wannan istifha- istifhami a jimla ce khabariya ko ko istifhamiya a'a la rajula qa'imun a
jumla ce khabariya affirmative form ne ko amma kaga idan ka ce la rajula kaga jumla ce khabariya manfiya ko to idan kuma ka ce ala rajula qa'imun to ni shiga ne wannan jumla ce istifhamiya ko jamil jiddan to idan ka yi istifhami shin fuskoki nawa kake da shi kake da su zai iya yiwa ka tabbatar da siffar fuskoki uku ko ko fuskoki ɗaya shine ibn malik zai mana bayani yanzu yace yake yake cewa wa atila ma hamzati istifhami ma tastahiqu duna listifhami wa atila kabala ma tastahiqu irin abin da ta cancanta da shi ma hamzati istifhami idan ta zo tare da hamzati istifham duna listifham kamar ma da a ce babu istifhamin kun gani to idan ka zo irin hukuncin da ka yi ma la a baya shi ne za ka yi ma lama a yanzu shi ismillah Mhm. idan ka ce la rajula ka'imun to idan ka zo da hamza ta istifhami irin yadda ka yi a baya haka za ka yi kun gani idan ka tashi sai ka ce ala rajula ka'imun yanzu kaga ka'imun ai moraf ne ko gashi ya zo da rafa ko madalla za kuma ka iya cewa ala rajula ala gulama rajulin ka'imun ala gulama rajulin ka'imin ala gulama rajulin Ah, idan muka duba da kyau ai gulama rajulin wannan mudaf ne da mudaf ilai ko ba sunan la ne ba jamil jiddan to anan ya zo mufrad ne ko kuma mudaf me hukuncin mudaf jamil jiddan to kaman yanda yake a can inda ba istifhami la gulama rajulin qa'imun to haka ma inda zaka zo da istifhami shi ma la gulama rajulin qa'imun hukuncin ba zai canja ba shine ba bambanci ya fita la tali'an jabalan zahirun la tali'an jabalan kaga wannan menene a nan shabil bil mudaf ko to shikenan ko da ka zo da istifhami ka ce la tali'a la tali'an jabalan to sai ka ce ala tali'an jabalan ba kai nasaba ba dama kada manta yin sabu smula idza kana mudafan aw shabihan bil mudaf wannan ko wannan hukuncin har misali yake haka har misali haka yake baya a najeriya ba ne kawai allah ka samu na sa'a yawwa hakanan inda ya zo ka zo da sigan istifhami ne la rajula ka'imun ala rajula ka'imun still dai haka fuskokin suke la tali'an jabalan ala tali'an jabalan la rajulaini la rajulaini ka'imani ko sai ka ce ala rajulaini ka'imani ala muslimina ka'imun ala muslimati ka'imat ba sani ba ko kun fahimci matsalar to Allah ya kara fahimtar da mu wanda mai fahimta ba tun daga shi muna muna mun fara karatun ibn aqil sai kokari ya dage dan shi karatu baka iya cewa wai ana yin maka abin take ka gane ba zai yi ba za dai ka ɗauki abin da ka yi ɗauka to sai ka je kai ta bita kai ta bita kai ta bita to sai Allah ya tabbatar maka da shi taimakon ubangiji lokacin da yake karatun nan zama mu je mu karatun wani lokacin ciwon kai ya dame ni wani lokacin bacci ya dame ni amma da haka zan zo in na zauna in na dawo gida fa sai na zauna karatun da muka yi Allah da sai bitan shi sai in kai wajen uku ban mu ci ba tun da karatun da daddare muka rinka zuwa taimakon ubangiji sai ga shi kuma kawai da nake nuna mana manufan mu ya zama ko ya za mu yi musallugan nan mu samu wani makami da zai taimaka mana wajen fahimtar Qur'ani da hadith amma bisa ga fahimtar magabata yawwa bisa ga fahimtar magabata ba wai kawai in salluga in zo in ta gaddama da mutane ba Mm-mm. ko kuma in ce zama alkur'ani karan tsaye ba وشاء في ذا الباب إسقاط الخبر إذا إذا المراد مع سقوطه ظهر to mun ji cewa la ita ma tana ɗaya daga cikin annawasikh tana ɗaya daga cikin annawasikh ko la kamar yadda kana wa akhwatu hasiki haka ita ma la take la nafiya din nan to yanzu ismula yakan zo suna ne zahiri kana ganin shi gashi barbaro amma khabarinta ana share shi ne galibi share shi ake yi khabarinta ba kamar yadda ka ce la ilaha illallahu la ilaha illallahu to idan ka zo ne sai ka ce la nafiya lil jinsi ilaha ismula mabniyun alal fathi illa adatul istithna law lafzul jalala mustithna kun gane to yanzu ina khabar la anan to khabar la mahzuf taqdiruhu la ilaha ma'mudun illa Allah to kaga ma'budin nan shine khabar la an share so ababillah galibi ita khabarinta share shi ake yi sai dai fa babu kuma an kawo shi kamar hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam la ahada sai ce mene aghyaru min Allah ko kaga la ahada ahada nan ism shine ismul mabni al fati amma sai aka manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce aghyaru to lafazin aghyaru shine mene shine khabaru la gashi an kawo shi karara to shine ibnu malik yake cewa wa sha'a fi dhal babi isqatul khabar إذا المراد ما سقوطه ظهر وشاء إسقاط الخبر جيفر labari a wannan babi na la khabarin la cire shi a share shi sai dai a kaddara shi to sha'a shi ya fi watsu ba kun gani amma ba da sharadi idza zahara muradu masu kutuhi idan har manufa ya bayyani idan an share khabar ladin in dai an gane abin da ake nufi to shikenan ya halasta a share mafhumul mukhalafa na nuna idan ba a gane ba fa ba shi halasta a share khabar la mun bance nan ko in dai ba a gane ba to ba shi halasta a share khabarin ta amma idan har an fahimci magana to shikenan sai a share khabar ladin mun fahimci wannan ko to yanzu mun gama wannan babi na la kamar yadda muka yi bayani shi fa ka'idan nahu yawan maimaitawa ne yawan maimaitawa ne shi zai baka dama ka riki duk karatun ka'idoji yawan maimaita karatun shi zai baka dama ka fahimci ka'ida yau mu duba ibn jazari rahimahullah yake cewa walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatun mri'in bi fakkihi babu wani abin da zai baka dama ka kware wajen dabba ka'idojin tajwidi da babu wani abin da zai baka dama ka kware tsakanin koya ba ka tare da kai koyi dabba ba da kuma rashin koya face mene face gogayya da mutum zai yi da mukamakansa in dai zaka zaka zaka rinka yi da mukamakan da ya kawo fak sunan jobon watan mummuke amma yana nufin baki ne ba atlakal juz'a wa arada bihi alkull wato ma'ana idan ka koyi ka'idojin tajwidi ka rinka mumarasa da bakin kana practice continuously to shine zai baka dama ka kware amma ko in baka yi ba za ka samu kwarewa ba mun bance wannan ko to haka abin yake in ka je musabaka za ka sha dariya wani kawai kana ganin shi shi haddan qur'anin yayi ka'idoji fa bai sani ba wani kuma shi ya je koya ta basu kitabu ta ne ta hadda ka'idoji kawai da dokoki duk tambayin da za ka yi mishi na ta zai lashe ya shan su ba saboda ya shan littafi amma jan ta kuma eh, hasan wayan sunan wani mawaki sunan wani mawaki to Allah ka sa mu dace to shi nahau baka iya in zan baku labarin wahalar da na sha gaskiya wajen nahau din nan yana da yawa amma alhamdulillah gashi yanzu kaman ba yi ba ka gani ka gani akwai wanda ke da dama in nan- in ba na ga musu in ba na rantsi musu karatun boko ne ba wallahi ba su yadda su so suna dauka arabiya ne ne jini digiri kila ma na kara ne masu mm kawai sawa ne a cikin zuciyarka wani murin gudunmuwa za ka ba musulunci da musulmi shi ne kawai don Allah Allah sai ya buɗa maka sai ya- sai ya baka abin da baka zato Dr. Ahmad Allah shi saka mishi da alheri Allah ya ji kanshi mishi rahama wannan hidima da ya musunna Allah ya sa ya zama sakamakon su shine yalwataccen masauki a cikin gidan aljanna ta Firdausi mu ma Allah ka sa wannan dan taba karatun da muke yi Allah ka sa mana da namu masaukin cikin gidan aljanna ta Firdausi ya yi littafi kalimatu eh, kalimatu la ilaha illa ko kalimatu taqa wa tahqiqi ma'ani hani ko ko wani wani dai abu dai haka dai to mu je mu nemi wannan littafin ya biyo ta hanyar balaga ta hanyar luga ta hanyar sarfu ta hanyar kaza ta hanyar kaza usulul fiqi musulul hadith wayi wayi sai da ya fasara kalmar la la ilaha illallah so yana da kyau mu je mu nemi wannan littafin ban sa abin da ya sa suka aka daina buga ta ne ba saboda tana da matukar muhimmanci littafin nan ya yi bayani lokaci kai eh sun baya bayani ya ce to da gari na kwance sai da Allah aka akbar.
ya buga ya ce yanzu to Allah lokaci ya ce yanzu to yanayin masu buga ne
kuma mutanen fa yanzu wannan ɗaliban nasu ba ba wanda zai buga kawai rashin zuciya ne irin namu a mana akwai mutum ɗaya kawai wanda yake wallahi ko nawa ne ake so a buga zai iya buga Kya- kyauta kyauta aka raba shi tun yana ji ina ganin kawai dai bai ce a buga ba ne Wala- an ka san tawali'u ne na malam watan ya pointing out na wani ya ce kai zaka buga ko da kai da kai guje ku buga mana to shine shi ba zai yi wannan ba ba zai yi ba saboda tawali'un nan shi to Allah ya ji kanshi Allah shi mishi rahama to yan uwa kada mun tafi wa Allah sallallahu alaihi wasallam illa masa wa anna sayahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa kuma sannan kada mu manta idan ma tubuna da in ka zamalu illa min salatin daga ciki au ilmun yuntafa'u bihi to ko baka da aure kai gogari ka bar ilmi gaskiya ne.
ka gani sai ka ci riba yanzu ina muna magana kwanaki nake kawo misalin albani kaga taimakon ubangiji ga makaranta nan ya bari yana samun sadaka jariya ga littattafai nan da ya bari sadaka jariya ga 'ya'ya da ya bari sadaka jariya bugu da ƙari kuma ga ma ɗalibai kaga adda ake ta mushi ka kalli mala abubakar gumi to da ni da kai menene muka menene muna ganin eh in Allah da Allah ya sa Allah ya dauke mu Allah ya dauki rayuwar tamu za mu rinka samun samun sadaka jariya nikan ce wannan shine guarantee trust bank ba wancan ba Allah kuwa kaga su can su sun baka GT sun baka wai guarantee kudin ka ba zai taba bacewa banka kai ko to ga wannan ga garantin da ba taba bacewa bai taba eh, kokewa ko kuma hanyarsa ta damiji wallahi kuwa ko yaya ka bari akwai wani hadisi ma da ya zo au mushafin warrafahu mushafi wannan ka bar shi kawai cikin ikon Allah sun ta'ala ana karanta zaka samu lada to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora in Allah da zamu tsaya nan abinda Allah ya ba mu ikon mu karanta daidai Allah shi ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na samu dace